ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بقي قوة ذو الحجة hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama 1438 daidai da 29 ga watan 8 shekara ta 2017 domin ci gaba da karatu da muke gudanarwa a wannan masallaci mai albarka na ammar bin yasir wanda ke cikin unguwar hausawa a birnin kano muna karanta littafin nan na ihya sunna wa ikhmadul bid'a wallafar babban malami shehu usman dan fodiyo kuma wannan shi ne darasinmu na ashirin ko? haka ne? shi ne darasinmu na ashirin darasi na sha tara wanda ya gabata mun karasa bayani ne akan bidiyo'i a cikin babin wato shiga ban ɗaki ko kuma biyan bukata yana daga cikin abin da malam ya kawo mana na bidi'a a wannan babi shine mutum ya zamanto ya je wajen biyan bukatarsa ya yi tsirara a inda mutane za su gan shi bid'a ce wadda take a bar haramtawa a inda kuma mutane ba za su gan shi ba to shi kuma an karanta haka yana daga cikin bid'a a wannan babi yin bayan gari ko dukkan wata najasa a wuraren ibadar kafirai domin kada su ma su ɗauki wato abinan mataki na martani ko na ramuwa a masallatanmu sannan yana daga cikin bidi'o'i a wannan babi mutum ya zama to yana tatso ko yana matso zakarinsa domin ragowar fitsarin da bai fito ba ya fito da ƙarfi wannan ita ma bid'a ce muharrama domin hakan zai kai ga cutar da kansa yana daga cikin bid'a har wa yau mutum ya zama to yayi biya bukatarsa a gurin da babu ruwa sannan sai kuma ya riko gaban nasa ya keto cikin mutane domin neman ruwan da zai tsarki da shi wannan ita ma bid'a ce yana daga cikin bid'a har wa yau mutum ya wajen tsarki ya dinga kokarin sai ya wanko can ciki a madadin ya wanke iya zahirin abin da ya bayyana na duburarsa ko zahirin abin da ya bayyana na zakarinsa to cewa sai ya tura dan yatsansa ya wanko abin da ke ciki wannan bid'a ce bai zo ba a cikin aikin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana daga cikin bid'a har wa yau mutum yayi tusa ya ce zai je ya tsarki domin ba a yi wa tusa tsarki wannan shine kaɗan daga cikin abin da malam ya kawo mana na bidiyo'i a babin tsarki sannan ya karantar da mu kuma abin da ya shafi wanka mun ji yanda wanka yake a sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam inda ya kawo mana hadithi daga cikin bukhari wanda maimunatu bintul harith take bayani game da yanda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wankan janaba bayan nan sannan malam ya ci gaba da bayani akan bid'o'i shi ma da mutane suke yi a wannan babi na ainihin wato wanka yana daga cikin bid'a ta'adun ruwa mutum ya zamanto yana ta'adun ruwa wajen wanka wannan shi ma bid'a ce wadda malamai sun ijimai akan wato rashin dacewar haka yana daga ciki kuma kwance kitso lokacin da mace ya zamanto kanta ruwa zai shiga ciki a ce sai ta kwance sannan za ta yi wankan janaba wannan shi ma yana daga cikin abin da malam ya kawo a matsayin bid'a yana daga cikin bid'a har wa yau jinkiri mai yawa daga yin wanka janaba ta kama mutum amma ya dade bai yi wanka ba wannan shi ma ba a san haka yana daga cikin bid'a mutum ya zuba ruwa a cikin kofofin kunnuwansa domin hakan zai sabbaba masa kurumta to duk abin da zai kai ga cutar da mutum ba shi halatta a musulunci wannan a takaice abin da muka karanta kenan da haka za mu shiga babi na bakwai kai tsaye babu sabi قال المؤلف رحمه الله تعالى الباب السابع شيخ عثمان دان فوديو yace babi na bakwai fi bayani dariqis sunnatul muhammadiyya zamu ji bayanin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam fi babil wudu a babin alwala wa bayani ma ahdathahu nasu da kuma irin bayani na irin abin da mutane suka kirkiro fihi a cikin wannan babi minal bida'i shaytaniyya na daga bid'o'i irin na shaytan ɗariƙun sunnati fi babin wudu wato sunnar annabi a babin alwala amma ɗariƙun sunnatul muhammadiyya fi babin wudu ma'ala ya ce amma dangane da bayanin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama a babin alwala fa huwa an ya tawadda almutawaddi'u kama kana annabi sallallahu alaihi wasallama ya tawadda kamar yadda shehu usman dan fojo ya saba tun a farkon babi ya dunkule abinda babun ya kunsa gaba daya to haka yayi a wannan babin yace sunna a babin alwala shine mutumin da zai yi alwala yayi alwalar kaman yanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake alwala da haka matukar alwalarka irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kake yi to wannan alwalar taka ta dace da sunna kaman yanda malam ya karantar ko zai karantar da mu wa fi sahih al-bukhari an humran an karbo wannan hadisi daga humran maula Uthman bin Affan wannan humran bararren bawa ne na Uthman dan Affan radiyallahu an annahu ra'a Uthman bin Affan da abi wudu'in humran yace ya ga Uthman dan Affan da abi wudu'in wannan wawun din a mai da shi fataha maimakon dhamma ba bi wudu'in ba bi wa wawun din bil fataha ya koma fataha da'a bi wudu'in humran ya ce ya ga sayyidina usman ya sa a kawo masa ruwan alwala idan ka ce alwadu'u ruwan alwalar alwudu'u bi dhammil wawu kuma ita alwalar kanta fa afraga ala yadayhi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zubo ruwan ko Usman bin Affan ya zubo ruwan ala yadayhi a hannayensa min ina'ihi daga mazubin mazubin ruwan kenan fa ghasalahuma thalathan ya wanke hannayen nasa guda biyu sau uku haka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo a alwala hada guda biyun zakai ka wanke su sau uku thumma adkhala yaminahu sannan sai sayyidina Uthman ya shigar da hannunsa na dama fil wudu'i shi ma a gyara wawun din fil wudu'i cikin ruwan alwalar thumma tamadmada sannan ya kurkura baki wastan shaqa ya shaka ruwa wastan tsara ya face thumma ghasala wajhahu sannan ya wanke fuskarsa talatan sau uku wa yadaihi ya wanke hannayensa ilal mirfaqaini har izuwa gwiwoyin hannu thumma masaha bi ra'si sannan ya shafi kansa thumma ghasala kilta rijlaihi sannan ya wanke kafafuwansa guda biyu kullu rijlin talatan kowace kafa ita kadai ya wanke ta sau uku thumma qala bayan sayyidina Uthman ya gama wannan alwala sai ya ce ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama ya tawadda'a ya ce na ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana yin alwala nahwa wudu'i hadha irin wannan alwalar tawa wa qala manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da yayi irin wannan alwalar tawa sai ya ce man tawadda'a duk wanda yayi alwala nahwa wudu'i hadha irin wannan alwalad da nayi thumma salla rak'ataini sannan ya salla raka'a biyu la yuhaddithu fihi ma nafsahu bai yi waswasi ba a cikin su bai yi zancen zuci ba a cikin su gafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi Allah ya gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa wannan hadisin Imam al-Bukhari ya rawaito cikin kitabul wudu babul wudu'i ثلاثا حديث همران مولى عثمان بن عفان da kaga wannan hadisin ya karantar da mu wato sayyidina Uthman yayi alwala cikakkiya tun daga farko har karshe bayan ya gama sai ce haka ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin alwala sai ka duba sai na duba daga wannan alwalar da muke yi yau da kullun tayi daidai da yanda aka ce sayyidina Uthman ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hashi ma ya karantar da almajiransa shine kamar yadda muke yin alwala dai naga ba bambanci ko wanke hannaye sau uku shaka kurkurar baki shaka ruwa wanke fuska wanke hannaye shafar kai da kunnuwa da kuma wanke kafafuwa haka alwalar take to duk wanda yake irin wannan alwalar to yana yin alwala irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam sannan bayan sayyidina Usman ya kawo sai ya ce kuma manzon Allah ma yayi ƙarin bayani ashe koyi da irin alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana jawo a gafarta maka zunubanka gaba ɗaya waɗanda suka gabata domin da sayyidina Usman yayi alwalar sai ya ce kuma manzon Allah ya ce duk wanda yayi irin alwalarsa kuma yayi sallah raka'a biyu ko ta farilla ko ta nafila amma fa sallar ta zamanto babu zancen zuci a ciki kar ya zama yana sallah kuma tunaninsa yana wani waje to duk wanda ya haka an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa wa fi sahih al-bukhari aidan ya zo cikin sahih al-bukhari an umar ibn abi hasan an karbo daga umar bin abi hasan amma umar bin abi hasan haka ya rubuta muku mala ya ce to ka gyara daidai din magana shine amru bin yahaya an abihi ne an fahimta wa fi sahihi al-bukhari aidan sai ka ce an amru bin yahya an abihi wannan ita ce ruwaya da ta inganta cikin bukhari an fahimta kaga an dan samu kuskure kenan ruwaya da ta inganta cikin bukhari shine an amru ba umar ba amru gaban umar din sai ka kara wawo ka ƙara wawun shi yake nuna bambanci tsakanin umar da amru sannan bin yahaya an abihi yake cewa annahu sa'ala abdullahi bin zaid amru bin yahaya ko kuma ainihin wato baban amru dan yahaya ya tambaye abdullahi bin zaid an wudu'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam game da alwalar manzan allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ya tambaye ainihin wato abdullahi bin zaid cewa yaya manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake yin alwala maimakon ya mai bayani kawai sai ya alwalar a aikace ma'ana ya bashi amsar a aikace fada a bitaurin mimma sai ya sa a kawo masa mazubi da ruwa an fahimta a kawo mazubi da ruwa a ciki fatawadda lahum sai ya musu alwala ga yanda ya alwalar fa akfa ala yadaihi sai ya karkato ruwan wannan mazubin ruwan ya karkato da mazubin ruwan a hannunsa fagasalahu ma talatan ya wanke hannayensa sau uku sun ma'adakala ya daihe sannan ya shigar da hannayensa fil ina'i cikin mazubin ruwan famadmada ya kurkura baki wastan shaƙa ya shaƙa ruwa wastan fara ya face talatan duk sau uku bi talafi gharafatin min ma'in da kamfata uku ta ruwa ma'ana yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake alwala ba kurkurar baki daban sau uku shaka ruwa sau uku ba yadda hadisai suka tabbatar hadawa yake in ya kamfato ruwa sai ya gunsa a bakin sa ragowa sai ya shaka an fahimta sai sake kamfatowa ya gunsa ragowa sai ya shaka ya kuma kamfatowa ya gunsa sai ya ragowa ya shaka ma'ana da kurkurar bakin da shaka ruwa lokaci ɗaya yake yi kamar yadda wannan hadisin ya nuna da haka ya kurkura baki ya shaƙa ruwa ya face sau uku ya yi haka bi talati garafatin da kamfata uku min ma'in ta ruwa kenan ba kamfata uku ta baki daban kamfata uku ta hanci daban ba gaba ɗaya ake hada a kurkura a shaƙa a face a kurkura a shaƙa a face a kurkura a shaƙa a face bayan ya gama wannan sun ma'adakala ya dahu sannan sai ya shigar da hannunsa fil ina'i cikin ainihin wato mazubin ruwan fagasala wajahahu sai ya wanke fuskarsa talatan sau uku sun ma'adakala ya dahu sannan ya sake shigar da hannunsa fil ina'i cikin mazubin ruwan fagasala ya daihi ya wanke hannayensa ilal mirfaƙai ne zuwa gwiwoyin hannu marratai ni marratai ni sau biyu sun ma'adakala ya dahu fil ina sannan ya sake shigar da hannunsa cikin mazubin ruwan fama sahabi ra'asihi sai ya shafi kansa fa aqbala bi yadayhi wa adbara bihima ya fara daga gaba da hannayensa sannan ya tuntsira ya baya bayan yayi haka thumma adkhala yadahu fil ina sannan sai shigar da hannunsa cikin mazubin ruwan faga salar rijlaihi sai ya wanke kafafuwansa wannan shi ma hadisin Imam al-Bukhari ya rawaito cikin kitabul wudu babul wudu'i min at-tawr sai kawo wannan hadisin ainihin wato na Amr bin Yahya an abihi wa min ɗariƙi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam fil wudu yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a alwala bal fi amrihi kullihi yace kai bari ma ba a alwala kawai ba a cikin al'amuransa gabaki ɗaya at-tayamunu yin abu da dama da haka duk wannan alwalar da kaji an ambata to annabi sallallahu alaihi wasallam bangaren dama ya fara wanke ya sannan ya wanke bangaren hagu ba alwala kawai ba a wanka a taja kai a sa takalmi kamar yadda na Aisha take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun annabi sallallahu alaihi wasallam yin abu da dama yana burge shi fita na ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi ko wa tahurihi da aka sa takalmi taje kai da sauran al'amuransa gaba ɗaya yana yi da dama nadban an so yin hakan wa fi sahihil bukhari hadisi ya zo cikin sahihul bukhari an aisha radiyallahu anha qalat daga nan aisha Allah ya kara mata yadda ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun annabi sallallahu alaihi wasallam yin abu da dama yana kayatar da shi fi tanaqulihi shi ma ku gyara ba tanaqulihi ba nan dai kaman haka ya rubuta mu tanaqulihi ku duba idan kuma daidai rubuta shi kenan ba tanaqul bane ba kafun bace ainun ne fi tanaqulihi a cikin wajen sa takalminsa wata rajulihi da kuma taje kansa wa tuhurihi da kuma wankansa wa fi sha'anihi kullihi da kuma sha'aninsa gabaki daya auradahu al-bukhari fi babu tayammun fil wudu'i wal ghusl imam al-bukhari ya kawo wannan hadisin a cikin babin da ke bayanin yin abu da dama a alwala da kuma ainihin wato wanka انتهى بيان طريق السنة المحمدية في باب الوضوء على سبيل تنبيه العقلاء لا على سبيل الإحصاء malai ce anan ne bayani ya kare ya tike game da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin alwala wannan duk an yi ne saboda a faɗakar da masu hankali ba wai don a faɗi laifuffukan da mutane suke yau da kullum ba da haka duk wanda yake alwalarsa kamar yadda aka karanta to yana yin alwala irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam albida'u fil wudu sai kuma bid'o'i a babin alwala wa amma ma a hadathahu nasu fi hadha bab amma game da abin da mutane suka kirkiro a wannan babi allazi huwa babul wudu wanda shine babin alwala min albid'i shaytaniyya na daga bid'o'i irin na shaydan fa min zalika na daga cikin haka kathratu sabbil ma ala al yawan ta'adun ruwa wajen wanke gabobi ko mutum ya ware famfo ko kuma ya zamanto ya cika buta amma duk ya tsaya yadda ita ma'ana yawaita zubar da ruwa akan gaɓoɓi wannan wa huwa bid'atun muharramatun ijma'an wannan bid'a ce wanda malamai sun yi ijma'i akan haramcinta liman ya'taqidu anna zalika dinun qayyimun musamman ga wanda yake tunanin a dinga zuba ruwa ruwa yana kwarara akan gaɓoɓi yana ta'adun ruwa yana tunanin hakan wani di addini ne wanda yake miƙaƙe wa kamalun kuma wata kamala ce min fi'ilihi da wannan aiki da yake aikatawa bi ra'ayihil fasid da wannan ra'ayi nasa wanda yake gurbatacce wa illa idan ku mutum baya jin cewa addini yake cikin ta'adun ruwan fa bid'atun makruha to ya aikata bid'a a bakar hantawa kama ta kaddawa fi babil ghusl kamar yadda wannan bayanin ya gabata a babun wanka idan mutum kawai dai shi ma ya san ta'adun ruwa yake to wannan kaga wanda yake yi amma baya jin addini yake to wannan bid'a sa mai sauki ce amma wanda yake kwararar da ruwa yana ta'adin ruwa kuma yana ganin kamar haka addini ya fi so a yi ta'adin ruwan a zubar da ruwa a kwararar da ruwa to wannan kuma ya zo da bid'a wadda take a bar haramtawa domin wannan kudirin shine ya mai da abin ya zama bid'a kuma ta haramun wa fi risalati ya zo a cikin littafin risala na abi zaidin al-qirawani wa qillatul ma'i ma ihkamil ghusl sunnatun malam mai risala yake cewa karanta ruwa tare da kyautatawa da inganta wankewar sunnatun wannan sunna ne ba ce ka karanta ruwa kuma ka bar guri bai wanku ba a ƙillatul ma ya zamanto ba a yi ta'adun ruwa ba sosai ma ihkamil gusul kuma ya zamanto an kyautata wankewa duk gabar da aka wanke ta ta wanku kuma ba tare da an yi ta'adun ruwa ba sunnatun yin haka sunna ne wasarafu fihi amma yin ta'adi a cikin ruwa guluwun shige iyaka ne wa bid'atun kuma bid'a ne in ka koma cikin risala haka ma ya kawo mutum ya zamanto yana ta'adi yana ta'adin ruwa a wajen alwala ne a wajen wanka to ya shige iyaka kuma ya aikata bid'a wa qala ahmad zarruq fi umdatil murid as-sadiq mala ahmad zarruq a cikin littafin sa umdatil murid as-sadiq yace ya'ani liman yara zalika dinan qayyiman yana abinda ake nufi ga wanda yake ganin yin hakan zubar da ruwa din dinan qayyiman wani addini ne wanda yake miƙaƙe wa kamalan kuma wata kamala ce min fi'ilihi a wannan aiki da yake aikatawa wa min zalika yana daga cikin bid'a a babun alwala az-ziyadatu ala thalathi karawa akan wankewa ta uku akwai gabobin da an ce a wanke su sau uku kaman hannu kaman kurkurar baki shaka ruwa kaman wanke fuska kaman wanke hannu zuwa gwiwa kaman wanke kafa to iya ukun shi ake bukata da haka karawa akan wankewa guda uku wa huwa bid'atun muharramatun aw makruha bid'a ce shi ma a bar haramtawa ko kuma bid'a ce makruhiya domin waye kifa inda amrihi wa nahyi inda aka ce ka tsaya ka tsaya nan sau uku aka ce ka wanke ka wanke sau uku inda aka ce kai sau daya sau daya kamar shafar kai da shafar kunne kaga sau daya aka ce don ka kara ya zama na biyu to kai bid'a domin bid'a ba wani abu bane shine cin gyaran shari'a a ce ga yanda ake so kai kuma kai naka daban wannan ya zama bid'a da haka kenan mutum ya ƙara akan wankewa ta uku to wannan shi ma bid'a ne wanda yake bid'a muharrama ko kuma makaruhiya kamar yanda wasu malaman suke gani wa fi sahihil bukhari fi tarjamati kitabil wudu ya zo cikin littafin sahihul bukhari a cikin wato tarjama da yayi na kitabul wudu qala abu abdullah abu abdullah yace wa bayyana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam abu abdullah shine muhammad bin isma'il ma'ana imamul bukhari ya ce wa bayyanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam anna fardal wudu'i marratan marratan annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewa farilla a alwala shine wankewa sau daidai wa tawadda aidan marratain marratain wa thalathan wa thalathan sannan an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallama yayi alwala marratain marratain sau biyu wa thalathan thalathan kuma yayi alwala ya wanke gabobinsa sau uku uku wa lam yazid ala thalathi amma bai taba karawa akan guda uku ba kenan alwala asali shine ka wanke gabobinka sau daidai inda bukata ka iya wanke sau biyu wani lokaci kuma ka karasa ka cika ka yi sau uku uku duk an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kowanne ya wanke wata rana gabobinsa sau daidai duka wata rana ya wanke sau biyu wata rana ya wanke sau uku uku amma da hadisan da ake ruwaitowa game da alwalar annabi sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa ruwaito wanda aka ce ya ƙara akan guda ukun ba da aka kaga tsayawa akan guda ukun shine daidai wa kariha ahlul ilmi al-israfa fihi da haka malamai ma'abuta ilimi sun karhanta yin barna fihi a cikin ainihin wato yin alwala din wa an yujawiza wa ma'ana mutum ya zama yayi israfi fihi a cikin alwala israfi shine kayi ta'adi domin ka ƙara akan wankewa ta ukun kaga kayi ta'adin ruwa domin ba a buƙatar ƙarawa akan guda uku wa an yujawizu fi'ilan nabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana daga cikin abin da malamai ma'abota ilimi suke kyama mutum ya dinga ƙetare aikin annabi sallallahu alaihi wasallam shine an yi jawizu fi'ilan nabi sallallahu alaihi wasallam a ce annabi yayi daya yayi biyu yayi uku kuma kai a saniya kana yin hudu ko hudu ko biyar ko sama da haka kaga ƙetare aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ne wanda ko shakka babu haka ba daidai bane wa fi muktasar khalil ya zo cikin littafin muktasar khalil wa hal tukrahu rabiatu aw tumna'u khilafun shin karawa akan wankewa ukun nan ma'ana mutum ya wanke gaɓoɓinsa sau hudu an karhanta ne ko kuma an haramta malamai sun yi saɓani kamar yadda a farkon karatun ya ce mana wa huwa bid'atun muharramatun aw makaruha saboda wannan saɓanin da malamai suka yi wasu suna ganin an haramta wayanda suka ce haramun ne ka ƙara wankewa ta hudu to a wajen su wannan bid'a bid'a ce muharrama wayanda kuma suke ganin a'a ƙari akan wankewa ta uku ka ƙara ta hudu wannan baka kyauta ba kayi abin da ba shi shari'a ta ce ayi ba da ka aikata makaruhi don haka bid'a da ka aikata ma makaruhiya ce to ala ayyi halin ko haramun ko bid'a ce muharrama ko bid'a ce makaruhiya duk dai ba a bar so bace kowace da aka barin ta shi yafi wa min dalika yana daga cikin bid'a a babin alwala sautu majjil ma'i min al wato sauti da mutum yake yi wajen zubar tofar da ruwa in yayi kurkurar baki aka jin mutum ya kurkuya waya put daukan kawai mutum kila ba sai ya watsa wani ba sai ya fallatsa kowa ba kawai ya kurkura bakinsa kawai ya zubar to wani sai ya dauka sautin nan ma a kurkura a ji firt ka fesar da su kamar shi ma dai yana cikin abin da shari'a ta ce to shine sai malai ke cewa min dalika yana daga cikin bid'a a wannan babi na alwala sautu majjil ma wato sautin tofar da ya wato ruwa ko zubar da ruwa min al-madmadati daga kurkurar baki wa huwa bid'atun makruha ita ma bid'a ce a barkar hantawa wa fil madkhal ya zo cikin littafin madkhal na ibn al-hajj la yusawwatu bi majjil ma wai ba a yin sauti wajen tofar ko zubar da ruwa min al-madmadati idan an kurkura baki hinal wudu'i lokacin da mutum yake yin alwala fa innahu bid'atun makruha domin hakan ita ma bid'a ce makruhiya haka kenan kawai an fi so salin alin ka kurkure bakin ka zubar ba sai ka yi sautin ba wanda yawanci za ka ga mutane sun ɗauka sautin shi ma wani abu ne wanda yake kamar shari'a ce ta ce a yi wa min zalika ittiba'ul waswasati fi dimi inalin nafsi bi tazyini shaytan wa min zalika yana daga cikin bid'a ittiba'ul waswasati bin waswasi mutum yana alwalarsa daidai kawai sai shaidan ya zo ya samu waswasi ba kai kaza ba ko kaza guda kaza kai kuma mutum ya zama yana biyewa wannan waswasin to biyewa waswasi fidimi inanin nafs a cikin nutsuwar zuci zuciyarka tana da nutsuwa amma shaidan ya jefa ma waswasi kuma ka dinga biyewa wannan waswasin bi tazyini shaitan saboda kawata wanda shaidan yake ma a zuciya to shi ma bin wannan waswasin wa huwa bid'atun muharramatun ijma'an wato bid'a ce a bar haramtawa malamai sun yi ijma'i akan haka liman ya atakidu anna zalika dinun qayyim wa kamalun min fi'lihi bi ra'yihi al-fasid musamman ga wanda ya kudurce hakan kaman ainihin wato waswasin wani addini ne wanda yake miƙaƙe kuma kamala ce cika ne daga cikin aikin da yake aikatawa na alwala da wannan ra'ayi nasa wanda yake marar kyau wa illa idan kuma mutum ba wannan kudirin yayi a zuciyarsa ba fa huwa bid'atun makruha to ya aikata bid'a makruhiya kama ta kaddama zalika kamar yanda hakan ya gabata fi babil gusli a babin wanka wa fi sahih al-bukhari an abbad bin tamim hadith ya zo cikin bukhari daga abbad bin tamim ana ammihi annahu shaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu wani mutum ya kawo kuka zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alladhi yukhayyalu ilayhi wanda ake sanya masa waswasi sai ya dinga jin waswasin yana ibada annahu yajidu shay'a fi salati sai ya ji kaman ya fitar da wani abu a sallah ma'ana sai ya ji kaman alwalarsa ta kare yana cikin sallah kawai sai ji an samu wasu wasan kamar yayi hutu qal sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa la yanfa la yanfatilu aw la yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida rihan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada ya yanke sallarsa kada ya sallama har sai ya ji sauti sautin da yake tabbatar da cewa wannan waswasin nasa gaske ne ba waswasi bane da gaske tusa ce ko hutu yayi aw yajida rihan ko kuma ya ji warin ainihin wato hutu din in ba haka ba kawai ci gaba da sallarsa da haka ba a san shedan ya dinga zuwa mutum da irin wannan wasu wasan kuma ka dinga biye masa sai ka sami yaƙini akan abu na ana ana so mutum ya dinga gina addinin sa akan yaƙini akan yaƙini karka gina addinin ka akan kokonto da shakka qala ba'd ulama wasu malamai suka ce alwaswasatu bid'atun asluha jahlun bis sunna waswasi bid'a ne domin asalin waswasi jahilta sunna shi yake kawo waswasi domin baka jahilci sunna ba ba inda zaka ka dinga wasuwasi kuma ka gina hukunci akan wasuwasin kuma haka dinga biye wa shedan akan wasuwasin inda ka fahimci sunna ba zaka fada kan wannan ba domin ga hadisin da muka karanta yanzu wani mutum ya kawo kuka yace yana samun kansa cikin wasuwasi yana sallah sai ya ji kamar alwalarsa ta kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake wato yana maganin kowace irin cuta sai ya ga masa maganin wannan wasuwasi yace karka fita ko shedan shedan ne yake zo wa mutum ya ce kayi kaza kayi kaza kayi kaza da haka karka yadda ka yanke sallar ka dan yazo yana maka wasu wasan cewa alwalaka ta kare har sai ka sami yaqini ta yanda zaka sami yaqini shine ko dai ka ji wari wanda zai tabbatar ma da cewa hutun nan gaske ne ko kuma ka ji ƙara wanda wannan ƙara za ta tabbatar da cewa lalle hutun nan gaske ne ba wai wasu wasi kake ba to kaga ashe in mutum yana bin sunna to yayi magance wasu wasi da haka jahiltar sunna shike jefa mutum cikin kogin wasu wasi au khabalun fil aqal ko kuma raunin hankali duk wanda ga ko yaushe yana wasu wasi ai akwai karancin tunani da hankali a tattare da shi in kana nutsuwa cikin al'amuran ka ai wasu wasi zai dinga yi maka sauki amma in ya zama mutum akwai saukin tunani da saukin hankali a tattare da shi to ba wahala ya fada cikin kogin wasu wasi kamar yadda na karanta mana satin da ya wuce ko sati biyu da suka wuce kaga akwai wanda za ka gansu duk wanda ya samu kansa cikin irin wannan lalle za ka ga bashi da cikakken hankali yadda ya kamata nan na gaya mana cewa ko wani in ya zo kawai sai tuno sai kawai yana zaune sai ce alwalar sallarsa ta sati duk bata yi ba to fa haka zai zo kuma shedan ya zayyana masa ka zo ya alwala ya ta sallah ya ta sallah in ya yi sallama ya kuma tashi ya kabbarta sallah ya sallama haka akwai wanda kuma ya zo alwala sai ya bata sama da buta uku sai ya gama alwalar sai ya ce kai ta kare sai kuma ɗebo ruwa ya zo ya sake ya ce ta kare ya kuma koma to duk in ka ga wannan ko cikin harkokinsa na yau da kullum za ka ga ba shi da nutsuwa sosai to kaga duk wanda ya zamanto yana biye wa wasu wasito ko dai ya jahilci sunna ko kuma yana da raunin tunani an fahimta wa qala ba'd hukama wasu cikin masu hikima suka ce inna shaytana ya'ti bin adam ai shi shaydan wato yana zo wa dan adam ta hanyoyi da dama min qibalil ma'asi yakan zo masa ta bangaren sabo ya dinga sa mutum ya dinga kawata wa mutum sabo yi kaza ba komai ai akwai Allah inna Allah gafurur rahim kuma akwai sauran lokaci ma da kunciyar ka yanzu ka kafin nan da shekara kaza in ka girma sai ka tuba ka daina zai dinga kawata mutum irin wannan ba fa a ganin ka kuma sannan ga wani matan yayi kaza yayi kaza kuma yace Allah ya gafarta masa kuma Allah ya gafarta masa da haka sai ya dinga yi wa mutum irin wannan ya tabullo maka da hanyoyin sako ya kawata ma kuma ya rage maka jin nauyin sabon a zuciyarka har sai ya ga mutum wannan tarkon da ya sa mutum ya fada har ma mutum ya dinga jin cewa shi sabon sa ma karami yake dan nasa nafila ne ga wanda suke kaza ga masu kaza ga masu shi dan dan kaza da yake yi ma to in mutum ya fada wannan komai ya shiga uku da haka shedan yana da hanyoyi kowa akwai inda yake ganin ta ina zai biyo masa dan yayi nasara da galaba a kansa akwai wanda yake biyo musu ta hanyar kawata musu sabo fa inimta na in mutum ya ki yayye ya sa ka lalace ka ki yayye ka ya sa ka fada alfasha da shaye-shaye da dauke-dauke da zinace-zinace duk mutum ya ki yayye ya sa ka zama makaryaci ko annami ne ko magulmaci duk ka ki ka zama mai hasada ka ki ka zama mai cin amana duk hanyoyin ka ki ba kar ka dauka shikenan wai ka kubuta daga daga wajen shedan zai kyale ka a'a a tahu sai kuma ya sake zo ma min jihatin nasiha ta bangaren nasiha ai haka ya zo wa annabi adam wa qasamahuma inni lakuma la minan nasihina fadallahuma bi gurur hadda rantsuwa yawa annabi adam da nana hawa yace nasiha ya zo musu shi yasa mai alburda yake cewa wa khalifin nafsa wa shaytana wa asihima wa imma habakan nusihi fattahimi haka mai busiri yake cewa wai ka saba ka saba wa zuciya ka kuma saba wa shaytan duk cikin wayannan karka ba kowanne amana yake cewa idan kuwa wa khalifin nasa wa shaitan wa asim wa in mahabaka nusi idan shaitan yace nasiha yazo yi maka ko zuciyarka tace nasiha take ma fatahimi wallahi ka tuhumce ta ka tuhumci wannan nasiha anya shaitan ne zai baka zai ma nasiha ta kwarai ana ba da wani labari aka ce wani bawan Allah yana zauna wata katanga ashe ta kusa ruguzowa shi bai sani ba sai bacci ya kwashi shi da haka yana baccin nan kawai sai ya ji an zo an dake shi yana bude ido kawai sai aka fasge shi daga gurin aka tashe shi ana janye shi kawai sai ya ji katanga ta ruguzo ya dinga yi wa wannan mutumin godiya Allah ya saka da alheri ka ce rayuwata kaga da yanzu wannan ginin akai na zai faɗo sai da ya gama ya ce ai ni murna nake gani ne a arha za ka samu shahada manzo Allah ya ce duk wanda gini ya faɗo masa yayi shahada ha kawai kana zaune ka samu shahada ya layin baka ka samu shahada kaji ba saboda haka shedan ya ce ya yi ma nasiha kuma ka rubu ka yadda da wannan nasiha da haka in yaga kai ana kallahu ne zai biyo maka ta nasiha wani lokaci za ka yi ibada ma ya ce kakkai in ka yi mari ya ce kuma ka san ka dai san illar riya gashi kana so ka yi aiki ba amma ya yi kullo ma ya ta sa ma wasu wasi ana fa ganin ka kuma in kai da kai ka san da yanzu ka tashi kai nafila ka ga daidai a gaban mutane kai riya ce sai ga eh kuma haka din ne fa kai kuma kana so ka kauce wuri kawai ga ka sai ka dauko sadaka zaka baya ce to ana ganin ka dai riya ce sai ka mayar ka zama marwaci ya sa ka kai ta zama wasu abubuwa shi kana ganin nasiha ne kamar to shine mala yake ta in yayi yayi kai sako ka ki to ba saurara zai ba a tahu sai kuma ya zo wa mutum min kibalin nasiha ta bangaren nasiha liyastadrijahu dan ya ninke mutum dan ya ninke ka an fahimta kamar yadda annabi adam na karanta mana aya ɗazu nasiha har da rantsuwa wa qasama huma inni lakum ala minan nasihin Allah yace fadallahuma bi guru falamma zaqa shajarata badallahuma sawatuhuma wa tafika yaqsifani alaihima min warqil janna a wani guri Allah yace wa asa adamu rabbahu fagawa da aka shedan aika kiyaye shi yana da hanyoyi da yawa fala ya zalu bihi shedan fa ba zai gushe ba yana tare da mutum hatta yulqiyahu fi bid'atin har sai ya jefa shi cikin bid'a in yaga kai mai san aikin addini mai san ibada to in yayi yayi kai sabo kaki yayi yayi yazo ya bullo mata bangaren nasiha baka yadda ba to sai kuma ya sa ka dinga bid'a shine an ce a wanke sau uku sai ya ce wanke sau hudu an ce sau ɗaya za ka yi sai ya sa ka kai sau biyu duk aikinsa ne sai ka dinga ganin kamar wannan ɗayan da kake ta ƙara ba matsala an ce a yi tasbihi sau kaza sai ya kara sai sa ka dinga karawa hatta yulqihi yulqiyahu fi bid'atin fa in imtana alaihi amarahu bit taharruji to idan kuma mutun yaki shine fa inimta na alaihi in ya kiyarda akan ka yayi yayi ka dinga yin bid'a domin shi da kama yi sabo gara kai bid'a shi shedan da kai saban Allah ka je ka yi ƙarya ko ka yi gulma ko ka yi zina ko shi gara ka yi bida domin duk wanda yake ayyukan wayancan abubuwan ya san ba daidai yake ba ana sa ran wata ran ya tuba amma shi fa mai bida ba shi gani yake bin Allah ba shi yake ba shi lada ya yi aiki yana son a ba shi lada kuma ka zo ka ce masa gazance ga magana da wahala ya daina to shi yasa sai a nan aka ce idan mutum ya ki a marahu bit taharruji to in kai mai addini ne kuma mai riko da sunna sai ya sa ka zama mai zafi abubuwa na halal ma sai ka dinga ganin shagala ne ya za a ce mutum ya sa babbar riga ai shagala ce wannan mutum ai ya dinga cin nama ya mutum zai ci nama bayan ga wasu nan ba sa sai ya sa a taharruj shine amarahu wato sai ya umarci mutum bi taharruji wa tashdid wato ya sanya mutum ya zama to mai taharruj tsanani ya dinga takura ya zama mai zafi da yawa zafin da ya wuce ya wuce wato mizani a cikin addini ya dinga ganin kowa wani dan arna arna haka kawai shi kadai ne mutane duk shi kadai ne musulmi ya dinga ganin kowa ba daidai yake wa mutane sun cika kaza mutane duk wani ma gadi ya kafarta kowa a taharruje in ya biyo dan in ya ga mutum mai irin wannan ne to zai ga wani lokaci ma aka yi in aka yi zancen wani ma wannan wannan ai irin su ne ma ai cika sanyi malam wani shi ya fi zo a zuwa a kafarta kowa kawai tararraba kaulasan kawai in ba za ka yi wannan ba kuma to shi zai dinga ganin kai ni ba na sauraron wannan wani karatun salami malam ka ji wani karatu lami kana jan ayoyi da hadisi amma wai lami ne saboda baka jeho mutane wuta an fahimta so saboda haka za a ga shedan duk yana da irin wannan ya biyo wa mutum ta wannan liyu harrima halalan dan abin da yake so a waye gari zafin da kake da shi ya kai ka ga ka haramta halal abu halal ne amma kai ka dinga ganin kawai bai ma dace ba cewa mutane wai ya halatta ai kaza to wai bai wa kake cewa bai dace ba Allah ya ce hadha halalu kuma kana ganin ya za a ce wai wannan abin halal ne har kana tuhumar ya za a ce an halatta kaza to kaga zafi yayi zafi kenan har mutum ya kai Allah ma madaukakin sarki tuhumar sai yake aw yuhillu haraman ko kuma zafi in yi zafi sai ka ga mutum kuma yana halatta haram fa inimtana alaihi wai wannan fa duk turaku ne na shaitan idan ya sa wannan tarkon shi ma ka ƙi kamuwa shi ne fa inimtana alaihi idan ya ƙi mutum ya ƙi a tahu sai ya zo masa min ƙibalul wudu ta ɓangaren alwala kaji kuma ka ƙi can ka ƙi can ka ƙi can ka ƙi can zai biyo ka masallaci kuma masallacin zai biyo ka wajen alwala in ya zo wajen alwala fa yushakkikuhu fi wudu'ihi ya dinga sa maka shakku kenan a cikin alwalarka kana alwala kawai sai ga ah anya ku kai ka shaka ruwa kuwa anya ku kai shafa kai shafa kunne kuwa ya dinga sa maka wannan shakku din kenan wa salatihi in kuma ka tsallake kai alwalarka lafiya to ba zai kyale ka ba sai biyo ka cikin masallacin ya dinga kokarin ya biyo ma ta can ya tuno ma da kaza abunda wani lokaci ma wata ajiya da ka manta inda ka ajiye ta da ka kabarta sallah sai ya tuno ma kamar yadda aka tambayar imamu abu hanifa in ban manta ba wani ya zo ce an bashi ajiyar kuɗi amma ya rasa inda ya ajiye kuɗin imamu abu hanifa ya ce ka je kai sallah raka biyu insha Allah za a dace za ka tuno inda ka aji kamar yadda shaidan ya yi wa wancan bari ka ji kawai ya ɗauka wata bara aka bashi kawai ya zo ya kabarta sallah ya yi alwala ya zo ya kabarta sallah ya yi raka ɗaya zai ta biyu kawai ya tuno inda kuɗin ya ajiye yana ta murna yana dawowa ya zo ya samu imamu abu hanifa yana murna ai na dace na ga ina raka'a ta farko kafin in yi ta biyu kawai na tuno ya ce na san shaidan da ya baka ka samu ladan sallolin nan guda biyu gare ya tuna ma inda ka ajiye kuɗin dan ka san lalata sa tana da yawa ba shi yasa sai mutum ya shiga sallah kawai sai ka je tunani wannan kuma shi ke kawo ya rasa mara karshe sai duk ka gama mutum gashi a tsaye kawai ya ganshi gashi a kantin kwari layin yan yadi shi dai gaji a masallacin ammar bin yasir yana sallah amma wallahi gaba ɗaya yana gaba ɗaya tunaninsa yana layin kantin kwari layin yan atamfa ko layin abin nan ko kuma kawai mutum gashi a tsaye yana zalla amma kawai gaba ɗaya tunaninsa yana tunanin inda zai je kara ya siyo ragon sallah to a irin wannan ne bayan duk mutum ya gama tunanin in ya dawo kuma sai tuno nawa sai ka ga mutum ya rasa raka'a wai uku na yi ne ko biyu na ma yi ta biyan nan ko ban yi ba kaza kaza shaɗan ne an fahimta to da haka ya dinga wannan ya sa wa mutum wasu wasi a alwala ya sanya masa shakku a sallah wasu yamihi ya sanya masa kokonto a cikin azuminsa hatta ya aƙida bi hawahu amran yudillu bihi an sabil hatta ya aƙida har sai ya kulle shi bi hawahu da son zuciyarsa hatta ya aƙida amran har sai ya ga wannan mai sallar ko wannan mai ibadar ya kudurce wani abu a zuciyarsa yudillu bihi an sabil wanda zai batar da mutum da shi daga barin tafarki wa ya da'ul ilma kuma ƙarshe sai mutum ya saki ilimi sai ya koma yin aiki da kokonto shi yasa malamai suka malaman usulul fiqi suka gina wata ka'ida al yaqinu la yazulu bi shakk yaqini shakka ba ta kore shi kamar yadda na sha ba da wannan misalin yanzu duk gaba ɗayan mu kafin mu zo nan mun yi sallan magariba kowa sai da ya alwala ya sallan magariba to yanzu mun zo za mu yi sallar isha kawai sai shaɗan ya zo ya dinga ce maka anya alwalarka tana nan kuwa ba ta karye ba kuwa kaza kaza to zai ga wani yanzu za a tada sallah ya ga wani ya tafi ba fa yana da yaki ne alwalarsa ta warware ba kawai dai kokonto yake kamar tana nan kamar ba ta to sai ga ya tashi to wannan duk yana cikin victim din shaɗan domin ka tabbatar da ka yi sallar magariba da alwala an zo za a yi sallar isha ka tabbata alwalarka tana nan har sai in ka tuno alwalarka ta karye amma yanzu ko kwanto ba zai warware ma alwala ba shine al-yaqinu la yazulu bi shakk asali kayi alwala yanzu an zo za a yi wata sallah sai kuma kake kokwanton tana nan ko ba ta nan ala gafa ta malan tana nan har sai in ka tuno ta warware shine al-yaqinu la yazulu bi shakk ba a san gina hukunci akan shakka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi yake cewa idan ɗayan ku yana sallah ya rasa raka'a nawa yayi to ya gini akan yaqini ya jefar da wannan raka'ar da yake shakka misali uku ne ko hudu to ukun yaƙini ne ta hudun ce kake shakka jefar da ita sai ka kawo wata saboda kar ka dinga gina hukunci akan ya shakka ya zama kullum kana gina al'amarinka akan ilimi ilimi ko shine yaƙini ko kuma zato mafi rinjaye waɗannan akan su ake gina hukunci ko dai ka gina akan al-yaqin ko akan adh-dhannur rajih mafhum yake cewa fa'iza ƙadara minhu ala shay'in min zalika idan shaidan ya samu iko akan wani abu daga cikin wa'yancan turakun nasa khalla bainahu wa bainar ibada sai shiga tsakaninka da ibada da kake dama gaf yake so to da ya samu iko sai ya kutsa cikin ya shiga tsakaninka da ibada wa zuhudi ya shiga tsakaninka da tsantseni wa qiyamil layli ya shiga tsakaninka da qiyamul layli ga mutum da yana qiyamul layli ya daina da mutum ne mai tsantseni yana taka tsantsan ba komai yake ci ba in ya ga abu kaman akwai haram haram kawai zai bashi sai a waye gari mutum kawai dinga kawai komai ya samu baya tantancewa kawai sai ya ta ci an fahimta wasu sadaka sai ya shiga tsakanin mutum da yin sadaka sai ga da mutum mai alheri ne amma ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fasha dama shi ne mai yi wa mutane barazana da talauci kaga wani shi ma da ya dinga ba da sadaka yana kyauta ana cika kofar gidansa kaga abin karewa ya kuma da ya kare kaga duk mutane suka gudu kai ma fa kai a hankali ba sai ga mutum fa ya ash-shaytanu ya'idukum al-faqara shine wanda yake muku barazana akan talauci ce abu wallahi in kana in kana mika zaka talauci in kana alheri wallahi talla zaka talauci kuma mutane ba su da alƙawari kana talaucewa mutane guduwa za su kaga alhaji wani sai dinga buga ma misalai da wasu wayanda Allah ya jarabce su a ungo ku suka kare sai ga an waye gari kawai mutum ya da yana taimaka mutane ya daina in an yi sallama da shi ya daina fitowa me yasa ash-shaytana khalla bainahu wa bainal ibada wa zuhud wa qiyamil layl wa sadaqa wa kullu a'malil bir da dukkan wasu ayyukan nagarta ayyukan madalla duk sai shi dan ya shiga tsakanin kansu wa yukhaffifu dhalika alayhi kuma ya sassauta mutum haka mutum ya dinga ganin ba komai da mutum ne mai yawan nafulfuli yanzu baya yi kuma baya jin wata damuwa da kila a cikin wata guda ya sauke qur'ani saboda Allah ya bashi karatun alqur'ani amma yanzu sai yi rabin shekara ai shekara ma bai sauka kuma shedan ya sassauta masa wannan baya jin zafi baya jin damuwa a cikin ransa da yana samun sallah a cikin jam'i in sallah ta kubuce masa ya dinga damuwa in shedan ya samu shiga tsakaninsa da wannan sai ga mutum sallah tana kubuce masa ko yana samun raka a ƙarshe kuma baya jin wani abu shine wa yukhaffifu zalika alai wa rubbama kayadahu shaytan min al-marada kai sau da yawa ma shaidan yakan kulla ma mutum makida da makirci ya hada shi da wasu kangararrun shaidanu fa yaqulu lahu iblis sai ka ji wa rubbama kayadahu shaytanu min almarada sau da yawa shaidan daga cikin kangararrun shaidanu yakan kulla wa dan adam makida da makirci fa ya lahu iblis da'ahu idan shi babban iblis babban shaidan din in ya ga wani karamin shaidan yana ta kokarin kulla ma wani makida ya lahu iblis shi babban iblis yakan ce da'ahu kyale shi la tasudduhu amma yurid kar ka hana shi abin da yake so yi fa inna ma bi amri ya amalu duk aikin da ga yana yi nake ba shi command subhanallahi Allah ya shiga tsakanin mu da shi kaji fa in ya ga wani tunda yana da innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum haka Allah ya ce da shi da tawagarsa da kabilarsa suna ganin ku ta inda ba ku ganin su to tunda shedan yana da wannan damar dan haka an ce yana da zurriya kuma yana raba musu ayyuka kai tafi kasuwa kai tafi gidajen mutane kai kuma tafi masallaci kai kuma wannan tafi guri kaza kai haka yake rarraba mutanensa to in ya ga ga wani wani cikin ƴaƴansa ko cikin zurriyarsa ya dana wa wani tarko yana so ya jefa ya ce rabu da shi ai duk wannan sallar da ga yana yi ni nake ba shi umarni ba ba ikilasi a ciki na cire ikilasi riya ce rabu da shi wani shi ma kyale shi a hannu na yake Allah ya kwace mu daga hannunsa kaji fa yanda yake wa mutane in ya ga wani karamin shaidan ma yana nema ya bai ce a kai a gyale shi wannan abun da yake aikata da umarni na yake wannan aiki wa min zalika da aka kaga kenan ashe ta ko ina yana shigowa kaji har babun alwalan ma bai bakka ba alwalar ma da kake kallo ita ma bai gyale ka ba wa min zalika yana daga cikin bid'o'i a wannan babi na alwala al-mubalagatu fi masil udhnaini kaiwa matuƙa wajen shafar kunne kaga mutum yana shafar kunne kamar zai fuske kunnensa shedan ne a ce lam'a wuta ce an ce wailul lil aqab minan nar ga mutum yana ta haka wani wani fa an ce yana shafar shafar kunne har jini yake kunnensa kaga mutum kamar zai fuske nan yana ta abun nan yana ta abun nan ana ta wani haka ana ta jijjiga shi ana ta ko ba kwa kula ne in ka kula da wani za ka haka yake yi wai kokarin duk da yake yi wai ya ba Allah ko ina ya samu kar ya ballama bai san kuma wannan mubalaga shedan ne yake sashi ba wa huwa bid'atul makruha wannan ita ma bid'a ce a barkar hanta li annal masaha domin shi shafar kunne mabaniyun ala takhfifi an gina shi ne akan sassauci kawai kana haka kai haka shikenan yayi ala gafata mala ba sai ka fuske kunnen ka ba an bayyanta amma za ga wani ai haka ai haka ai ta haka ai ta wani abun nan wai duk wayannan kwanonin na abun nan wai duk kadai a bar wani guri bai wanku ba to wannan shi kuma kaiwa mubalaga shi kuma shaidan ne wa fi umdatul murid sadiq ya zo cikin littafin umdatul murid sadiq wa kan nassa ibnu habib ala karahatil mubalaghati fi masir udhnain ibnu habib ya nassanta cewa makaruhi ne mutum ya kai matuka wajen shafa kunni wa fi umdatul murid sadiq aidan ya zo a cikin wannan littafi har wa yau wa ba'dun ba'dun nas yadluku fihima za ga wasu mutane suna cuccuda kunnuwansu hatta ya kadu damu ya ruju minhu har sau sai kaga jini yana kusan fitowa daga kunnansu saboda kawai yadda suka takura wa kunnan da matsa da shafa wa amma gasulur rijlain fa qalla an yaslama mutadayyinun min alwaswasati fihima yake cewa wa amma gasulur rijlain amma wanke kafafuwa fa qalla an yaslama mutadayyinun duk wanda ya damu da addini kaɗan ne daga cikin mutane suke kubuta minal wasu wasata daga wasu wasan da shaidan ke jefawa fihi ma wajen wanke kafafuwa za ga nan ma mutane suka fi wasu wasi saboda kafa akwai kwanoni a jikinta akwai kaza a jikinta akwai ainihin wani yana da kaushi wani yana da faso da waye da kaɗan ne za ga mutanen da ba sa wasu wasi wajen wanke kafa haka shi ma ka wanke iya abin da ka sami ya kini cewa kafa ka tawar ku shikenan lima ya ta'allaku bihi ma saboda irin abin da ke damfare da kafafuwa abin da ke makalkalewa kafafuwa min al-awsakhi na datti wa ma fihi ma da irin abin da ke tattare da kafafuwa min takamish na tattara shine at-takamish tattara tattara wani za ga wajen dunduniyar sa fata tana da karfi kuma ta dan tattare haka wa shuquqi da kuma tsatsagewa kamar irin su faso da sauransu shine ashuquq takamish tattarewa za ga wani kafafuwansa suna da irin wannan tattarar sannan a shukuku wani kafafuwansa kuma suna da ainihin wato faso wala siyama ma alwa'idil warid fi zalika musamman ma idan mutum ya tuno irin narko da azabar da annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a yi ga mutumin da yake sakaci kafarsa bata wankuwa yana barin lum'a to sai ga shi ma shedan yayi amfani da wannan dama kuma ya sa mutum ya wuce iyaka to da haka da sai an kula da wannan Allah ta'ala ya samu dace in ta haka lamu وبهنت- وبانتهائه وبانتهائه انتهى بيان ما أحدثه الناس في باب الوضوء yace karshen wannan bayani ne kuma bayani akan irin abin da mutane suka kirkira a babin alwala min albid'i shaytaniya na bid'o'i na shaidan wato ya tike ala sabili tanbihi alqala la ala sabili alihsa insha Allah sai mu tsaya anan mu tashi babi na takwas abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ta'ala ya yafe mana kuma insha Allah za mu tafi hutu sai kuma bayan sallah insha Allah amin amin insha Allah